الدرس الرابع درسنا فدو السنة الثانية من الهجرة شكرة تبيو دقى هجرة غزواتها yake yaken da aka yi cikin wannan shekara na farko ya ce ghazwatu kainuka yakin da ake ce ma ghazwatu kainuka fi sanati saniya shekara ta biyu ne min alhijrati daga hijira hadasat ghazwatu waddan yakin da ake ce ma waddan yazo ya wakana a hashiya yace waddan karyatun baina makkah wal madina wata alƙarya ce tsakanin makka da madina kharaja rasulu ilaiha wa ma'ahu 60 rajulan ma'aiki ya fita zuwa waddan tare da shi akwai akwai mayaka 60 litira da iri iri quraishi saboda taro ayarin quraishawa falam yalha falam yalhalqa bai same su ba bai same su ba sun riga ya sun wuce gaba wa buwa a wannan shekaran ne aka yi yaki razwatu buwa buwa jabalu wani dutse ne jiha ta yambo a bangaren yambo wani bu ne har yanzu akwai shi kharaja ilaiha rasul sallallahu alaihi wasallama maiki ya fita zuwa can wa ma'ahu mi'ata rakibin tare da shi akwai waɗanda suke kan raƙumi su 200 a laraba in suka ce rakib suna nufin wanda ya hau kan raƙumi amma wanda ya hau jaki ko doki ko alfadari ba sa ce mishi rakib eh saboda rikab din sunan rakubi ne in ka ce rakib ko rakiba yarkabu kana nufin wanda ya hau rikabi ma'ana wanda ya hau rakumi kenan shine aka yi tajawuzan lugawiyya sai ya zamo ana kiran wanda ya hau jaki ma ake kiran shi rakiba ko ake kiran shi rakib wannan ba asalin larabci bane li tiradil iri saboda taro ayari falam yajidha wannan ma bai same ta ba wal ushaira a wannan shekara ne aka yi yakin ushaira al'ushairatu wadi wani daji ne ko wani kori ne karibin min yambo yana kusa da yambo kharaja ilaiha rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu mi'atani wa khamsuna rakiban tare da shi akwai mutane waɗanda suke kan dabba ko kan raƙumi 250 li tiradil iri ya ya fita saboda taro ayarin Qurayshawa nan ma wa badarul ula a wannan shekaran aka yi yakin badarul ula badar ma'un baina makkata wal madina wani ruwa ne tsakanin makka da madina wato samma ghazwata safwan wannan wannan yakin ana ce mishi ghazwatu safwan bisin ba da sad ba wa karkaratul kadar a wannan shekara ne aka yi yakin karkaratul kadar maudi'un karibun min madina shi ma wani gune kusa da madina walam yaqa fil jami'i harbun cikin waɗannan yaƙe-yaƙen gaba ɗaya ba a yi yaƙi ba an kira shi yaƙi ne saboda an fita da shirin yaƙi wa fiha a cikin wannan shekara ne hadasat gazwatu badarin al-kubra yaƙin badar badar babba ya wakana wa kainuka da kuma yaƙin kainuka wasawiki da kuma yakin sawik yakin sawik haka ce sawik din ana nufin garin alkama ko sha'iri wanda aka nika shi ya zamanto gari shi ake cewa sawiki an kira shi yakin sawik ne saboda su shawa da aka bi bayan su suka gudu suna dauke da sawiki din saboda su samu saukin guduwa suka dinga jefar da buhuhuna buhuhunan da suke cike da garin alkama suna guduwa to shine aka kira shi ghazwatu sawiki din wa kainuka a wannan shekara ne aka aka yi yakin kainuka kainuka wato abin nan ɗaya ne daga cikin kabilu guda uku da suke zaman madina akwai banu kuraiza akwai banu kainuka akwai banu nadir wa kainuka kaumun kainuka din wasu mutane ne min yahudil madina daga yahudawan madina azharul adawata lil muslimin sun bayyana adawa ga musulmai wa khanu ma ahadur rasul alaihi suka hayinci alkawarin yarjejeniyan zaman lafiya da suka yi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka warware wannan alkawari din shine manzo sallallahu alaihi wasallama ya fara yakan su ya bar sauran yahudawan a lokacin saboda su ba sa daga cikin wanda suka rore wannan alkawarin fa hasarahum ar-rasulu 15 laylatan ma'aiki ya sa musu takunkumi kwanaki goma sha biyar aka ce hisari ko muhasara shine a toshe duk hanyar da za ku gudu da a toshe kuma duk hanyar da abinci da ruwa zai isa gunku kaga ba za ku iya rayuwa ba kenan babu hanyar guduwa babu hanyar shigowa ko fitar da wani abu wannan shine ake cewa hisari yana daga cikin dabarun yaki wanda idan kuka shiga kuncin yunwa abincin da yake tare da ku idan ya kare ba yadda za ku za ku zo ku ba da kai ko a zo a yaƙe ku cikin sauƙi ila an ajazahum har yazo ya sa musu gajiya suka kasa zama a ciki ba ci ba sha wa dakhala fi qulubihim ru'ba sai ya sa tsoro tsoro cikin zukatansu su ne waɗanda Allah subhanahu wataala yake magana a kansu a wasu ayoyi daban-daban a cikin a cikin suratar suratul nisa'i da kuma wasu ayoyi a cikin suratul mumtahanati da kuma wasu ayoyi waɗanda suka zo a cikin suratul tauba fatalabu minhu an yatrukahum sai suka nema a gare shi ya bassu wa ya akuza amwalahum ya dau dukiyarsu faƙabila ya yarda da wannan watara da hun minal madinati ma'anisaihim ya kore su daga madina tare da matansu wa kadal musulmi na amwada musulmi suka ɗau dukiyarsu wa husunahum da kuma manya-manyan gidaje na ɓuya wanda suka gina aka ce hisunu shine gida da ake ginawa a ƙarƙashin rami ko ƙarƙashin dutse ko a cikin kogo saboda idan musiba ta zo yaƙi ya tsanani a shige ciki a buya walam tambi sana shekara bai wuce ba hatta matu kullum dukkan su suka mutu wannan shi ake cewa ghazwatu kainuka kenan ad-darsul khamis darasi na biyar ghazwatu badr al-kubra yakin badar babba shine yakin yakin da da wannan yaki ne musulunci ya samu gindin zama musulunci ya zamanto yana da kurjini a fadin duniya gaba daya shine manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo za a fara wannan yaki yake cewa yake cewa Allahumma in tahalik hadhihi al-isabatu min al-muslimina falan falan tu'bada ala wajhi al-ardi abada yace haka Allah yace Allah idan ka bar wayannan mutanen su ɗari uku da goma sha uku da suka zo za su yakin badin in ka bari aka kashe su to ba za a bauta maka ba a doron ƙasa har abada ma'anar wannan kuwa shi ne duk wata ibada da ake yi a doron ƙasa gaba ɗaya tun daga lokacin zuwa yau a sanadiyar wayannan mutane ɗari uku da goma sha uku ne to ta yaya za ka iya kwatanta ladansu wanda duk ibadan da aka yi an rubuta musu da da su ne sababi haka ma yake alayhi salatu wassalam ya fada sai zaman to take ne na ahlul badr wanda duk wata ibada duk wani aikin alkhairin da aka aikata yana komawa ranan badar ne yana komawa asalin waɗanda suka yi yakin badar din ne to shine yace ghazwatu badr al-kubra hiya al-furqan allazi a'azza Allahu bil islam yakin badar na kubra shine mararrabar mararraba wanda da shine Allah ya girmama musulunci wa rafa manarahu ya daga manarinsa manarinsa shine tutansa kenan wa tamasa shirka ya shafe shirka a doron kasa da shi wa kharraba arkanahu ya rusa ginshiki foundation din shirka da wannan yaki din wa sababuha sababin wannan yaki annar rasul sallallahu alaihi wasallama kharaja li'atari da'iran li quraish ma'aiki ya fita ne saboda ya taro ayarin quraishawa raji'atin wacce take take komowa min ash-shami daga sham ma'ana bai fita da niyyar yaki ba wa kana mahu mahu salasani aw salasata ashara rajulan tare da shi akwai mutane 313 falamma alimat quraishin bizalika da quraishawa suka san da haka arsalat arsalat 59 rajulan suka aika mutum 900 950 rajulan mutum 900 950 lihimayati ayrihim saboda bawa ayarin su kariya wa tijaratihim da kayan kasuwancin da ayarin suke dauke da su fasara ilaihim rasulu sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya tafi gunsu biman ma'ahu da waɗanda yake tare da yake tare da shi ma'ana bai nemi madadi da kari a Madina ba kawai da waɗanda yake tare da shi wa qatalahum qitalan shadidan ya yake su yaki mai tsanani wa ayyada Allahu almuslimina bil malaika a wannan yaki Allah ya karfafa ya karfafa ya agaza wa musulmai da malaiku fanhazama almushrikuna mushrikai suka suka rushe suka rushe wa tabi'ahum almuslimuna suka gudu musulmai suka bi bayan su yaktuluna suna kashe wasu wa ya'siruna kuma suna kama wasu fa qutila min almushrikina 70 rajulan aka kashe mutum 70 daga cikin mushrikai minhum abu jahl cikin su abu jahl wa usira minhum 70 asiran aka kama fursunonin yaƙi su 70 a ciki wakutila a wakutila minal musulmina an kashe kuma daga musulmai arba'ata ashara rajulan mutane guda mutane guda goma sha hudu aka kashe aka kashe daga cikin daga cikin musulmai su ne shuhada'ul badar kenan wanda har yau idan ka je badar akwai kabarrukan su suna nan su goma sha hudu suna nan har yau a kusa da wajen an gina wani masallaci ana ce mishi masjidul masjidul masjidul ashir masjidul ashir thumma amara ar-rasul sai ma'aiki sallallahu ya bada umarni ya bada umarni bi dafni qatl al-muslimina da binne waɗanda aka kashe daga musulmai wal mushrikina da mushrikai wa raja'a ila al-madinati ya koma madina ولما قاربها yayin da ya kusa da kusa da yazo kusa da Madina talaqqaduhu alwala'idu sai bayi yayi bayi bayi ana jam'i ne na walida haka ce walida ko yanga ko baiwa biddufufi suka hadu da shi da bandirai suna kadawa yinshiduna kuma suna rera wake-wake tala albadru alaina suna rera wake-waken tala albadru alaina akwai riwayar da take nuna cewa kasidar talal badru alaina an rera ta ne a lokacin da ma'aiki ya shigo madina a hijira kenan akwai riwayar da kuma take nuna cewa an rera an rera a lokacin da ya dawo daga badar jam'i tsakanin riwayoyin nan guda biyu tara albadru alaina wata kasida ce da musulmai da yara suka saba rera ta a yayin da ma'aiki sallama ya shigo madina kawai ko a wani yaƙi ko a bulaguro sai su taroyi suna rera wannan kasida da shi ne jam'i tsakanin waɗannan riwawoyi gaba ɗaya za mu koma hashiya saboda mu samu cikakken bayani yadda ya kasance a gazwatu badar istashara rasulu sallallahu alaihi wasallam qabla safrihi fi ma yaf'aluhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba ya abin nan ya nemi shawara gabanin ya tafi ya yaƙi a mushrikai akan me zai ne ya kamata yayi fa qala lahu sa'ad sa'ad sai ya ce mishi ne sa'ad bin ma'af kad amanna bika mun maka imani wa saddaqnaka mun gaskanta ka wa shahidina mun shaida bi anna ma ji'ta bihi huwa al-haq abinda ka zo da shi shine gaskiya wa atainaka ala zalika uhudana mun baka alƙawaran mu akan wannan wa mawasiqana da manyan yarjejeniyan mu ala sam'i wa ta'a kan zamu ji duk abinda ka gaya mana zamu bi duk abinda ka samu famdi lima aratta kawai kai duk ka je ka aikata ka zartar da abinda kai nufi kawai fa nahnu ma'aka muna tare da kai fa wallahi muna muna rantsewa da Allah lawista aratta bina hazal bahara da zaka kusa da mu cikin wannan kogi fa khuttahu ka kusa ciki ka shiga da khudnahu ma ka zamu kusa mu ma mu shiga cikin wannan kogi ba tare da mun tambayi dalili ba saboda badar din wani gu ne wanda yana kusa da kogin da ake ce ni ake ce ma alba baharul ahmar kenan shi gun badar din kansa mun je na je na ga gun da badar yake a al'uduwatu duniya da al'uduwatu kusuwa kuma mun je asalin inda inda inda wannan kogin albaharul ahmar din yake sannan an nuna mana hanyar da abu sufiyan ya bi ya bi ya tsira wadda ya zamanto sababin da ya sa abu sufiyan bai halarci yakin badar bakir saboda shi ƙwararre masanin wannan hanya ne da shi ne ya biyo wata hanya da mutane ba su sani ba ya bi wannan da ayarin da yake tare da shi shi sai ya tsira sauran saboda rashin sanin hanya sai suka bi hanyar da suka yi karo da ma'aiki sallallahu alaihi ba halin guduwa kuma ba su zo da wani shiri cikakke na yaƙi ba kamar da shi ma ma'aikin bai fito da wani shiri cikakke na yaƙi ba aka haɗu ala ghairi mi'ad ala ghairi maw'id ba tare da wani alkawari ba aka zo aka haɗu shine yace ma takhalla ma ma takhallafa minna rajulun wahidun mutum daya yace ba zai ki ka ba ko ba zai ki ba zai ki kusawa cikin wannan kogi ba wa ma nakrahu an an nalqa al'aduwa gadan ba ma kin mu hadu da makiya gobe wa qala lahu al-miqdad bin umar al-miqdad bin umar yace mishi na ina ganin cewa al-miqdad bin al-aswad ne ba bin umar bane al-miqdad bin al-aswad ne imdi ya rasulallahi ya ce ka tafi ka zartar ya ma'aikin Allah kama a marakallahu yadda Allah ya umarce ka kawai fana hannu ma'aka muna tare da kai wallahi la na kudu laka kama kalar banu isra'ila li musa ba za mu gaya maka abin da banu isra'ila suka gaya wa annabi musa abin shi ne fa zahab anta wa rabbuka faqatila ka je kai da ubangijinka ku yaƙe su to kai kai ba za mu gaya maka haka ba inna ha huna ka'iduna mu muna nan anan a zaune kai da ubangijinka kaje kaje ku yaki larabawa mu ba za mu gaya maka wannan ba walakin walakin izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna abinda za mu gaya ma kai da ubangijinka ku kaje ku yaki larabawa mu ma muna tare da ku masu yaki masu yakarsu abinda za mu gaya maka kenan ba za mu ce inna ha'una ka'iduna ba fasurrar rasulu sallallahu alaihi wasallam min jawabihi ma sai ma'aiki yayi farin ciki aka sami shi farin ciki jin daɗin wannan ansan da suka bayar suka karfafa gwiwarsa wasara bijin shi ya tafi da wannan rinjina hatta wasala ila ardi sabiha sai da yaje gunda ake da ake da ƙasa na gishiri shine ƙasar da idan ka danna kafar ka zai linye kafar laysa fiha ma ba ruwa a ciki fa asbaha almuslimuna ibashan sai musulmi suka kasance masu kishirwa ba'duhum junub wasu su ma suna dauke da janaba wa ba'duhum mudis wasu suna dauke da hadasi na jasa fa arsalallahu alaihim madaran Allah sai saukar musu da ruwan sama sala minhu alwadi sannan jejin gaba ɗaya ruwan yabi yana yana zubowa fasharibu suka sha wa tawadda'u suka yi alwala waqta salu suka yi wanka a lokacin kuma ba lokacin damuna bane wa sana'ul hiyada sai suka yi hiyab aka ce hiyab jam'i ne na haudu shine a lokacin da aka ake yin ruwa mutanen da suna dabara ana ruwan suna tono suna tonon rami suna tonon rami sai ruwa ya zo ya taru a cikin wannan rami idan ruwan ya yanke zuwa wasu kwanaki biyu ko uku suna da ruwan da za su sha da ruwan da za su amfana da shi shi ne ake cewa hiyab ko kuma in kusa da gun akwai rami sai su yi wa ramin hanya ruwa ruwa ya zo ya cike wannan rami ɗin shi yasa ya ce wa mala'uha suka cika wannan tafkin da ruwa wa labidatil ardu hatta sabatat alaihal akdam sai ƙasa ta bushe ta harhaɗu yadda idan ka danna kafarka ba za ta lime ba kenan ba za ta lime ba shi yasa yace hatta sabatat alaihi alaqdam yadda idan aka daura kafafuwa kafafuwan za su tsaya akai ba za su lime ba amma mushrikuna su wa ko su ko mushrikai fa innal matara wa hada ardahum sai ruwan saman ya sawa gun da suke din caɓi yadda ba su iya tafiya ba shine wahal kenan gun da suke caɓi hatta daru suka cutu la yastati'u da lirtihala ba za su iya tafiya ba wa bizzaku zalika qawluhu ta'ala abin da yake tabbatar da wannan a cikin Qur'ani abin da Allah ke cewa wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an Allah yake saukar muku da ruwa a sama yutahhirakum bi dan ya tsarkaka ku da shi tsarkakawa wanda yake hissi wa yudhiba ankum rijsa shaytani ya tafiyar muku kuma da dattin shaytan wannan shi tsarkakawa na ma'anawai kenan wal yarbita ala qulubikum ya daure zukatanku yadda ba za ku ji tsoro ba wa yusabbita bil aqdam wanda zai tabbatar da kafafuwanku akan kasan ba zai dime ba kenan ko da wannan ruwa da kamar da Qur'ani suratul anfal ya mana bayani dalla dalla الدرس السادس darasi na shida bu'istu bil haqqi wal adli ma'aiki ne yake cewa an aiko ni da gaskiya da adalci ko kuma bu'ista bil haqqi wal adli wa kafa ar-rasul fi ghazwati badr ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a yakin badar bi qabilin da wani kara fi yadihi a hannunsa famarra bi sawadibi ghaziyah sai ya wuce sai ya wuce ta gun wani da ake ce masa Walid bin Khaziya wa huwa kharij min as-safi ya fita daga safu fa darabahu bil qadib fi batnihi sai ya dake shi da wannan karan a cikin sa wa qala lahu sai ya ce mishi istaqim ya sawad ka daidaita ka shiga sahu ka shiga sahun jama'a ya sawad فقال أوجعتني يا رسول الله وقد بئست بالحق والعدل كاساني ciwo kasani ciwo a wannan duka naji ciwo ya ma'aikin Allah kai kuma an aiko ka da gaskiya da adalci ne faqidni min nafsika ka bani daman ramawa daukan fansa daga jikinka fa kashafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an batnihi sai ma'aiki sai ya yaye cikinsa wa qala astaqit ya sawat karama kai kawadi karama abinda na maka ya sawar fa tanaqahu sawar sai shi ma sawar bin ghaziya sai ya rungume shi wa qabbala batnahu ya sumbaci cikin sa din fa qala lahu alayhi salatu wassalam ma hamalaka ala zalika sai maiki yace mishi me ya kai ka yin haka fa qala ya rasulullahi sai shi ya ma'aikin Allah aradtu an yakuna akhiral ahadi an ya masa jildijin duka ina so ne ƙarshen rabuwana da kai ahadina da kai ya zamanto fata na fata na ta shafi fatanka fa da alahu bi khairi sai ya mishi addu'a da alkhairi alkhairi wannan yana nuna cewa su sabon manzo sallama suna tabarruki da jikinsa jikinsa sallallahu alaihi wasallama suna tabarruki da jikinsa kamar da suke tabarruki da ruwan da ya rage na alwalarsa da gashinsa da raguwar jinin da aka masa abin nan kafo kai har ma suna tawassuli da fitsarinsa komai na ma'aiki alayhi salatu wasallam ne daraja ne sabon manzon sallallahu suna tawassuli da shi ibtida'u asra badar yadda aka yi aka fanshi fursunonin yaƙi na badar istashara rasulu ashabahu ma'aiki sallallahu ya shawarci a sahabbansa fi ma ya fa'alu bi asra badar akan me zai yi da waɗannan fursunoni na badar da aka kama fa shara alai umaru bi qatlihim sai umar ya ya bashi jawara da aka kashe su wa shara alai abubakar an yi bukiyahum abubakar yace a kyale su wa ya khudha minhum al-fida ya karbi fansa wani abu da za a fanshe su da shi liyakuna quwwatan lil muslimin al mushrikina saboda ya zamanto karfi ya karfafa musulmai akan mushrikai tattalin arzikin musulmai ya karfafa da abin da za a karba domin a ci gaba da yakan su fawafaqa ar-rasulu ra'ayi abubakar sai ma'aiki ya wafaka wa ra'ayin ra'ayin abubakar wa amara ya bada umarni ayin Allah Allah yuflita ahadun illa bil fida'i kada wani ya kubce sai da fansa kada a bari wani ya gudu daga cikin su sai dai ɗan uwansa su zo da kuɗi su fanshe shi wa kana min arba'ati alafin ila arba'ati dirham fansan kudin fansan yana bambanta ne da darajar wanda za a fansa kamar yadda wannan hikima ce ta mayaka masu jihadi saboda ba zai yi wani babban mai kudi ko wani sarki da aka kama a wajen a fanshe shi da irin kudin da aka kama wani mutum ordinary haka ba to saboda haka ne ce kudin fansan yana kamawa daga dirhami dubu hudu ne zuwa dirhami dubu in mutum babba ne sosai a fanshe shi da dirhami dubu hudu wani dubu uku da ɗari biyar wani dirhami dubu uku wani dirhami dubu biyu wani kuwa dirhami dubu ba babu kasa da dirhami dubu ɗaya babu kasa da dirhami dubu ɗaya amma alfukara su kuwa talakawa a faman yi husinul qira'ata wanda bahi da kudin da zai iya fansa wanda ya iya karatu wal kitabata da rubutu a cikin su a tsahur rasulu asharatan min sibiyanil madinati sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai bashi yaran madina yaran madina goma liyu'allimahum ya koya wa yaran madinan karatu da rubutu wa kana zalika fida'uhu haka ya zamanto abin da zai fanshi kansa da shi to ta nan ne za ka gane muhimmancin iya rubutu da karatu musamman a wancan lokacin da larabawa su ba su iya karatu ba su iya rubutu ba sannan da wannan za ka fahimci halalcin halalcin ka koya wani rubutu da karatu a biyaka da wannan za ka fahimci wannan ja'izi ga musulunci a darsu sabi'u darasi na bakwai wanda da shi ne za mu tsaya saboda lokaci yana kurewa almashru'at abubuwan da aka shar'anta na shari'a a wannan shekara tahawilul qibla a wannan shekara ne aka yi tahawilul qibla shine juya qibla daga baitul maqdisi zuwa ɗakin kaaba saumu ramadana a shekara ta bi ta biyu ne aka faranta azumin ramadana zakatul fitri a shekaran ne kuma aka wajabta ma'aiki ya wajabta zakan fidda kai zakatul mali hakanan zakka ta dukiya salatul idaini da kuma sallah na idi guda biyu fi sanati saniyati a shekara ta biyu ne min alhijrati daga hijira tahawwalat alqiblatu min baitul maqdis ila alka'aba qibla ta juye daga baitul maqdis zuwa ka'aba بعد أن زل المسلمون يستقبلون بيت المقدس bayan musulmai suna fuskantar baitul maqdisi 16 ashara shaharan shekara wata goma sha shida wata goma sha shida wato shekara ɗaya da wata hudu kenan wa fi sha'ri sha'ban awjaba Allahu sawm ramadana ala almuslimina a watan sha'ban Allah ya wajabta wa musulmai azumin ramadana liyazuka sa'imu shiddatal ju'i wal atshi saboda mai azumi ya dandani tsananin yunwa da kishirwa fatalina nafsuhu zuciyarsa ya samu yana da yana da laushi ba mai tauri ba wa ya tahazzaba khuluquhu halinsa yayi kyau fa yasuhulu alaihi badlu sadaqati ya zama zai zamanto ba da sadaka zai zama sauki a kansa saboda in ka san da cewa in kana azumi in kai mai kuɗi ne da azumi ne za ka gane cewa to shi abin nan da kake ji da azumi to akwai wayanda kullum ma haka suke ko ba su azumi ba haka suke sai hankalinka ya dawo bibiyan talakawa da kyautata musu wa fiha a wannan shekarar ne aujaba Allah zakatul fitri Allah ya wajabta zakka na fitri rahmatan bil fuqara wal miskin wal masakin wad du'afa saboda tausaya wa talakawa da miskinai da masu rauni wa wasaddan lihajatihim saboda toshe bukatunsu ko biyan bukatunsu wal idkhali sururi alaihim saboda samu su farin ciki wa fiha awjaba zakatul amwali ashkini Allah ya wajabta zakkan dukiyoyi wa itaha lil asnaf samaniya da bawa waɗannan sinfofin sinfin mutane mutane iri daban-daban su takwas wanda Allah ya bayyana a ayata inna masadaqatu lil fuqara'i لتدوم المحبة بين الأغنياء والفقراء saboda soyayya ta dawwama tsakanin masu kuɗi da talakawa ya zamanto akwai jituwa to da zaran ana ba da zakka za a samu jituwa amma a yau da ba a ba da zakka shine ba shiri tsakanin talaka da mai kuɗi fai ta'awanu su jitu su zo su nemi taimakon juna wa yatanasaru su taimaki juna wa yantazimu wa yantazima al'amnu sai kwanciyar hankali ya samu ko ya tsaru wa fiha sanna salatal salatal idaini a ciki ne ma'aiki ya sunnanta sallar idi biyu li yatamakkana abna'ul balad alwahidi min al-ijtima'i domin yaran ko ‘ya'yan mutanen gari ɗaya su samu daman haɗuwa fi yau mai idil fitri wa idil adha a ranaku guda biyu na idin azumi da kuma idin layya kulasatu sanati saniya takaitaccen abin da ya gudana a shekara ta biyu fi sanati saniya a shekara ta biyu ne hadasar gazuwatu wadda وبواط والأشيرة وبدر, وبدر الأولى وقرقرة الكدر أو أشيكرة تبيوني waɗannan yaƙuna waddan da buwa da ushaira da badaril ula da karkaratul kadar suka wakana walam yakun fil jami' harbun ba a yaƙi ba a ciki wa fiha hadathat ghazwatu badaril kubra a ciki ne aka yi yaƙin badar babba إذ خرج الرسول يعني ما يكي صلى الله عليه وسلم يفتح ليعترض عيرا لقريش saboda ya tare ayarin Qurayshawa wa ma'ahu wa ma'ahu 300 wa 13 rajul tare da shi akwai mutane 313 walan ma'alim da Quraysh bi khurujihi larabawa da suka ji labarin fitansa arsalat 600 arsalat 600 mi'atan wa khamsina rajulan abin da ya kamata shine tis'a mi'a wa khamsina rajulan kamar da yake can baya sai quraishawa suka aika mutum 950 fa qatalahum ar-rasul ma'aiki ya yake su hatan hazamu har sai da suka suka rushe suka gudu wa qutila minhum 70 wa usira 70 aka kashe mutum 70 a cikin su aka kama mutum 70 a cikin su walan yuktal min almuslimina illa 14 rajulan ba kashe daga musulmai ba sai mutane 14 wa kad khatama ar-rasul wa kad hatama ar-rasul fidaa al-aghniyai Allah ya manzo ya wajabta fidai akan masu kudi masu kudin wayanda aka kama su fanshe kansu faftadathum quraishun quraishawa suka fanshe su أما الفقراء أما تلكاوا ففداؤهم تعليم سبيان المدينة بسبيان به تعليم سبيان المدينة القراءة والكتابة كانت تدعي المدينة كراتو درغتو وفي هذه السنة حدثت غزوة بني قينكا أولا شكلا أكي ياكم قينكا وهم قوم من يهود المدينة وسمتانين لغا يهودا والمدينة خانوا الأهدى سكي هائنشي yarjejeniyar zaman lafiya da suka yi da ma'aiki fahasarahum rasulu ba rasuli ba fahasarahum rasulu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki ya sa musu takunkumi wa taradahum min al-madina ya kore su daga madina wa fiha tahawwalat al-qiblatu a shekarar ne aka juye qibla min baitul maqdis ila al-ka'aba daga baitul maqdis zuwa ka'aba wa furida sawm ramadana aka faranta azumin ramadana wa zakatul fitri da zakan fiddakai wa zakatul amwal da zakan dukiya wa sunnat salatul aidaini aka sunnanta sallar idi da idi biyu wa tazawwaja ali ibn fatima a shekaran ne sayyidina ali ya auri fatima wa umruhu ihda wa ishirina sana a lokacin shekararsa 21 wa umruha shekaranta 15 sana shekaranta 15 وفيها دخل الرسول بعائشة أتكيني ما يكتن سلم يشغى دا عائشة تتاري وسنها شكرون تإذاك ألوكش تسع سنة سنوات شكرة ترى وفي هذه السنة أولا شكران توفيت رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رقية ‘yar ma'aiki sallallahu a shekarar ne ta rasu wasu suna iskalin ta yaya za a aurar da yarinya tana da shekara bakwai ta tare tana da shekara tara har wani taro da muka je a a Kano aka gayyace mu biyu daga Yobe aka yi taron a Tahir Guest House din nan na Kano wanda sarki Sunusi na Kano shine ya jagoranci taron ya zo yi mana lecture to a ciki da aka kawo wannan batu yake cewa yana da mulahaza a wannan batu mulahaza an aka ce mulahaza yana da abin da zai iya cewa a kai iya abin da ya faɗa kenan mu muka ji da kunnanmu amma ana gama taron da na zo ɗaki na inda aka saukar da mu otel na buɗe abin nan tashan abin nan tvc ko me ake cewa sai ga nan an rubuta wai abin nan sultan sultan abin nan sunusi abin nan condemns child marriage wai sarki sunusi ya yi condemning din aurar da yara kanana yadda yan jarida suka fassara wannan maganan da ya yi suka canja masa ma'ana saboda rudani da yan jarida mu wannan a gabanmu ya faɗa kunnen mu mun ji cewa ina da mulahazar akan abin da riwayar da ta zo cewa a auren da Aisha tana da shekara uku ta tare tana da shekara tara. Aka ce mulahaza abin dubawa ne, shi bai fadi ne yin mulahazar tashi ba. Sai aka zo aka ce sarki sunusi ya yi kwandemin auren da yara ƙanana. Gashi nan a irin labarun nan na ƙasa yana wucewa yana dawo yana wucewa yana dawo. Kai ba! har da muka dawo wani zama nake cewa to ka duba abin da ya faɗa mu a gaban mu a kunnen mu ga kuma abin da kafofin watsa labaru suna zuwa suna faɗa wannan mulazan da yake faɗa ta yiwu shi ana duba shi society duma yana bambanta ku kawai yanzu ka duba ma misali yara mata na Nigeria da Niger ma girman su daban ne saboda Niger din cikin Sahara ne nan akwai ana yawan ruwa ana yin ruwa mai yawa fiye da yadda ake yi a Nijar gun da ake yin ruwa mai yawa gun yara ba sa girma da wuri a wajen kamar yadda tsiro baya girma da wuri idan yana samun ruwa mai yawa yasa duk damunan da aka yawaita ruwa za ka ga ba amfani da yawa to ya fi so ana samun gaf an yi ruwa an samu dan kasa ya fara bushewa a ƙara yin wani to sai shi farfadowa kaga society ne kenan to ko yau da ke mu mun zauna a ƙasan larabawa shekaru mun ga irin yanayin society su ko yau misali a ƙasashen larabawa misali a saudi inda muka zauna shekaru masu yawa to in ka je aka nuna ma yarinyar da take da shekara bakwai ta kai yarinyar da take da shekara goma sha biyu ko sha uku a Nigeria. Shekaran ta bakwai. Na gani, za ka gane yarinyar shekarunta kaɗan ne ta hanyar irin halayenta da wasannin da take. Amma girma za ka ga jirgijiya katuwa. To kaga kenan in ka duba har yau haka ne, wannan zai nuna ma society larabawa BS ɗin tana nuna yara suna da shekara dan kare shekara karami zaka zo ka same su sun girma haka kuma ba 'yan mata kadai ba ma hatta maza haka za a nuna ma wani mutum kato da gemunsa aka nuna ma haka ce shekararsa nawa za ce ma shekararsa goma sha shida in a nan ne za ka ce shi ya kai shekara arba'in ko shekara talatin da biyar ko fiye da haka amma zai ce ma shekararsa goma sha shida da ko kunya baya ce to idan ka duba wannan to shi ne zai tayi mulahazar da shi yake da shi wannan ne amma aka zo aka ɗauka aka yada ta kafofin masa da cewa ya yi kwandini na aurar da yara yan mata kanana to za mu takaita a nan saboda lokaci sai gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh